بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه طيب تابع za mu tashi babi na uku ala ya ce babun ذكر افتراق الأمم باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة باب mai magana akan ambatan wato ainihin yanda wannan wanda al'ummu suka rarrabu cikin addininsu kuma ita wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta rarrabu zuwa firka nawa ɗalibin shi al'ajuri ya ce ƙala muhammadu bin al-husaini rahimahullah akhbaran nabiyu sallallahu alaihi wasallama an ummati musa alaihi salam annahu mukhtalafu alaihi ala ihda wa saba'ina milla kulluha fin nari illa wahida وأخبر عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على اثنتين وسبعين ملة إحدى وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم وتعلو أمة الفريقتين الفريقين جميعا تزيد عليهم فرقة واحدة اثنتان وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة ثم إنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الناجية فقال في حديث ما أنا عليها وأصحابي وفي حديث إن نون وسه حديثين ندب قال السواد الأعظم الجماعة ما في يوى وفي حديث قال واحدة في الجنة وهي الجماعة قلت أنا انجوا على أجولي ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى ذكر إن الرواية بمعنى قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح المسيب بن واضح الدار قطني ضعف قال سمعت يوسف بن أسباط أن أصله صديق صدوق لكن تغير تغير حفظه العقيلية كان من العابدين دفنت كتبه فحدث بعض من حفظه tattafan shi aka turmutse aka birni ko ina akwai hasada ko ina akwai hasada wannan ka zama alim sunna ma hasada yake mu ko aka haƙa rami aka tura littattafan shi aka burne to shine sai ce ya had yayi tahdif da wasu hadisai min hifdhihi bi ahadith minha bi ahadith minha ma la asla lahu wa minha yace akwai wanda ba ba su da asali kwata kwata akwai kuma wanda an samu kuskure a cikin riwayar da yake amma dai mutumin kirki ne a karan kanshi ya ce ainihin wato ya kolo shi yusuf na asibab yana cewa usulul bida'i arba'in tushen bidiyoyi guda hudu ne yanzu bidiyoyi ba ka iya hassare su da ƙayyade su amma sai dai suna da usul ɗinsu to usul ɗinsu hudu ne sai ya ce arrawafid yan shi'a rannan cikin muhadara mun ambace akwai malamin shi'a da ya ce sun kai 300 ɓangarorin shi'a sun kai 300 wasu ce 70 wasu su ce 100 wal khawariju da khawarijawa masu fito na fito da hukuma masu fito na fito da gwamnati kuma suna da nasu akidun na daban bayan khuruji akwai abubuwan da ba su imani da su ba wasu abubuwa da ba su imani da su ba akwai abin da ya daura su kan kuruji din wanda shine kafirta murtakibul kabira wanda ya babban laifi a gurin su ya kafirta asina cewa wa mukhalifuna fil madhhabi mushrikuna wa murtakibul kaba'ir mushrikuna nesa wanda ya kashe sayyiduna ali la'natullahi ta'ala ala al-qatil shi abdurrahman bin maljam Imran bin Hattan sha'irin Khawarij yana mai waka yake cewa ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha inda bil arsh ridwan wai sarar da yayi masa yaduna Ali yayi ne dan ya samu yardar Allah yasa ibn al-jawzi cikin talbisi iblis ya ware safahat da yawa kan bayani akan yanda shi iblis ya labbasa musu addinin su mutumin da yake tawarru'i yake tsantsenin karyaci dabinan da bai halatta gare shi ba kuma sai ka tabba ya kashe sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba talbis na shedan yana ganin haramun ne dabino ya fado fa daga saman ice ka ɗauka ka ci ya kuke hannun shi kan haram haram wani ya kashe aladan yahudawa cikinsu sai da suka tursa samun ya biya diya amma kuma sun yi gaba suka kashe abdullahi bin khabbab bin al'arad sabon manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka kashe ummul walad din da yake tare da ita sadakar shi suka kashe jinjirin da ke cikin ciki wani wara'un banza an biya diya alade ma an kashe sahabin manzan diyawa suna ganin sun yi jihadi wal'iyadu billah khawarij wal qadariyya masu kore mawa Allah kaddara wal murji'a da murji'awa da suke cewa aiki baya shiga cikin imani wayannan guda hudun sune usul na bid'a sauran bid'o'i duka suna intima'i zuwa gare su yace thumma tasha'abu thumma tatasha'abu kullu firqatin 18 ta'ifa fatilka 72 firqa wa in can hudun kowace tana da rassa guda 18 in ka da 18 gida hudu shi zai baka 72 والثالثة والسبعون الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النازية itace aljama'a wanda tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake nufi yace akhbarana abu muhammadin abdullah ibn salih al-bukhari al-baghdadi kenan ya rasu 305 qala haddathana abdat ibn abd al-rahim al-marwazi qala haddathana al-nadhr ibn shumayl qala akhbarana muhammad ibn amr muhammad ibn amr ibn alqama ibn waqas عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن ينسكن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة a gurin wasu malamai wasu sai su fudda shi su sa kharija wasu sai su kharija tubun zaid ibn thabit wasu sai su fudda kharija su sa salim ibn abdullah ibn umar amma dai su bakwai wanda ibn al-qayyim ya ambata cikin ilamul muwaqqi'in da aka wake su da cewa idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'an al-ilmi kharija wa qul hum ubaydullah urwatu qasim sa'id abu bakr sulaiman kharija ba cikin nan bai sa abu salama amma su suna sawa da shi ya rasu 194 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق اليهود والنصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ويا هذا يهود النصارى سيتي إحدى أو اثنتين كنا منسن يهود سوسكي دا إحدى وسبعين يهود نصارى سوسكي دا اثنتان وسبعون قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة واختلفت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة طيب شو أخبرنا أبو عبد الله أحمد ابن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي يا جبار قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش الحمصي إن رواية دقى متانا قرن سكر أبياتي متانا شام متانا شام إن رواية دقى قري سكر أبياتي إن رويته دقى غير أهل بلده نأقي اختلاط مخلط فيما في غيره عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم أنعم وأنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل يعني من الفرقة تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ala 73 nan ya ce banu isra'il kawai kaga ya hada al-yahud wan nasar amma da yake yana nufin daga ƙarshe yanda lamarin ya kai zuwa gare shi shine zamanin nasara sun kasu 72 firqa تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم في kenan al'ummar za ta ƙara a kansu kullu hafin nari illa millatan wahida faƙalu man hadhihi millatul wahidatu qala ana ma ana alaiha wa ashabi قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد السندني بقباته بقباته بقول aiwa ya rasu 318 al-khatib yace kana thiqatan salihan dayyina qala akhbarana abu bakr ibn zanjuya ce zanjawaihi ko malaman hadisi suka mai da shi zanjuya ibn zanjuya wato muhammad ibn abd al-malik ibn zanjuya da ya kasance thiqani ya rasu 258 قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان يعني الثوري wanga alfiryabi ba wancan malamin waye a jurri ba wancan ya sunan shi ja'far ibn muhammad wannan kuma muhammad ibn yusuf akwai muhammad ibn yusuf tinnisi akwai muhammad ibn yusuf alfiryabi duka malaman bukhari tinnisi dalibin malik kuma wanga alfiryabi tinnisa gani gari قال حدثنا نعم قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل وإن بني إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أنا عليه اليوم وأصحابي قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني تقدم قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيفين قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن, بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار بن بكار إما الرصافي وهو ثقة وإما العيشي وهو ثقة أيضا باب إشكال قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك زيد بن أسلم العدوي مولى بن عمر مولى مولى عمر بن الخطاب شي أسلم إن شيني مولى عمر شي زيد إن ينا تكم لمن تفسير هكا إن شي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني هو wanda shi zaid ibn aslam thiqatun arif ما يكن إرسال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر حديثا طويلا قال فيه وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم فقال تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملة سبعون منها في النار وواحدة في الجنة وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على اثنتين وسبعين ملة إحدى وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا جميعا بملة واحدة اثنتان وسبعون منها في النار واحدة في الجنة قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعة قال يعقوب بن زيد فكان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآن سيكرنت آية القرآن نصن آية إيما أنا كرنت قرآن سيدك جكي تدليس سينا حدث قرآن كان لكم آية أما آية إيما قرآن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الليلة قرآن kaga sai ce Qur'an ko unzila alai sai karanta wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun thumma dhakara ummata Isa fa qara ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم أو ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قال ثم ذكر أمتنا فقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هذا الجماعة الفرقة الناجية قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي بيغباتبا بيغباتبا كو سنتي مي ابن حريو حريويا ابن حريويا يا رسلي أكو دشاتر ثقة فقيه جليل مشهور قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال ابن الصباح الزعفراني قال حدثنا شبابة يعني ابن سوار إذا كجا يعني توبا طالبي يتي يعني با سيري نباين شكو نباين باين شي مثال شبابة أنا موايرويتو daga gare shi الحسن بن محمد كو ابن الصباح وباشين يتي حدثنا شبابة يعني ابن سوار أن يكا أن يقارنشي إيه إن شيني كوي سيتي حدثنا شبابة ابن سوار أما دالبان واتو أينهم محمد ابن الصباح كودي أبو عبيد كوكم الإمام الأجري سوني سكتي يعني دنسي توقع قامة دالب إيه نعم اعتراضية يعني ابن ابن صباح وقد قائدة cikin karatun kuma sharhi na Abu Dawud na Abdul Muhsin Al-Abbad ya ambace ta Abdul Muhsin Al-Abbad daga tun farko farko ma inda ya ambace Abdul Aziz ibn Muhammad sai yace ya'ani Darawardi sai yace to ba dalibin shi nan man cewa ya dalibin ba shine yace ya'ani din ba sai dai na bayan shi ko kuma Abu Dawud ko wanda ya ruwaito littafin daga daga Abu Dawud kun fahimta ai tayyib sai yake cewa ya'ani ibn Sawwar qala haddathana Sulaiman ibn Tarif Sulaiman ibn Tarif kuma ana ce mai ibn Tarkhan at-Taymi Abu al-Mu'tamir al-Basri yake thiqatun 'abid عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام يعني أن سلم يتحدث مع مع ابن سلام عبد الله بن سلام عندنا اسم المبشرون بالجنة في أحاديث متفرقة على كم تفرقت بنو إسرائيل النبي تنبيش قال على واحدة وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة كلهم يشهد على بعض بالضلالة هو أنا قنوان تنفتتين قالوا أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدن لو قد خرجت من الدنيا فتف فتفرق أمتك فتفرق فتفرق أمتك على ما يسير أمرهم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بلى تسميتو كما أنك بردنيا بما ماكي الأمة كذا سر الربوتو يا ذا سيتي قريك وإن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت يا أكد أبن ابن سلام يا أنبات وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل وذكر الحديث قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي أحمد بن أبي عوف البزوري البزوري البزوري سنشي أحمد بن عبد الرحمن ابن مزروق ibn marzuq al-bazawari da yake dara kutun ya wata bash 297 qala hadathana suhayd ibn sa'id qala hadathana mubarak ibn suhaym an abd al-aziz ibn suhayb an anas ibn malik an anas an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم إلا السواد الأعظم جعلنا الله منه قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس يا في شهرة عبد الله بن يونس الجنجن أشد كاكنش اليربوعي كان بثقة حافظ قال أخبرنا أبو بكر أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش ضعيف يعني مسمى الرواية شدق عبد الله بن دينار musamman riwaya shi daga ibnu dinar an musa bin ubaida ar-rabzi kenan an ibnati sa'ad an abiha da kallabi tsakanin rauna ko ana ake so a ga kallabi tsakanin rauna mace tana riwaya cikin maza ba cikin harkar duniyanci ba sunan diyar sa'ad bin abi waqqas aisha aisha bintu sa'ad ibn abi waqqas an abiha radiyallahu anhu wa rahimaha qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam waga aisha ta yi tsawon rayuwa domin maliku ya riske ta umirat hatta adrakaha maliku wasu ma sun ce laha ru'ya lakinnahum akhtaru قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها أو قال عن مثل ذلك وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وعليكم السلام نعم إن شاء الله قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي أبو إسحاق أبو إسحاق الجوزي wanda yake tika ne kuma da al-zahabi ya ambata ya rasu 303 qala akhbarana muhammad ibn harun abu nashiq abu nashiq ar-rabi kenan al-bazzar da yake saduqun wa ibrahim ibn hani an-naysaburi kenan makrun ne qala haddathana abu al-mughira abu al-mughira abdullah ibn luhay kenan abdullah ibn luhay abu mughira akon abdul quddus ibn al-hajjaj عبد القدوس ابن الحجاج القولان الحمصي تقاني من التاسعة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر اللهوزني أبو عامر إنشيني عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم عنهما أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا عند يزو مكة يزو حجني ما أسلي شي خليفاني أما عاصمة الخلافة تناشام يزو أيكن حج خليفة أقائد شيني أمير الحج ذاك ديتاش ذي يخطب سيتي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة قال محمد بن الحسين yakan yi ta'aliki wani lokaci a farko wani lokaci a ƙarshe wani lokaci ya gwam rahimallahu abdan hadira hadhihi alfiraq lazikan mutumin da ya kyamaci ya nisa da wa'annan firaka inda suke batattu wajanabal bid'a wattaba'a wa lam yabtadi' mutumin da ya kaurace ma bid'a kuma yake bin sunna bai kirkiro ba a cikin addini walazima al-athar fa talaba at-tariq al-mustaqim mutumin da ya luzumci athar abinda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi wasta'ana bi maulahu al-karim kaga abin ba dubara bane sai da neman taimakon Allah idza ma lam idza lam yakun aunun min Allah min Allah lil fata fa awwalu ma yujni alayhi ijtihaduhu قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار ما هو لقبه بندار قال حدثنا معاذ معاذ بن معاذ المعافري قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون عن محمد يعني ابن سيرين يعني ابن سيرين محمد بن سيرين wanda yana cikin tabi'ai masu girma da suna yawan riwaya daga ainihin sahabbai Muhammad ibn Sirin ta zai manje Hafsa ko bintu Sirin akwai Anas ibn Sirin ɗiyan Sirin su shida ne suke riwaya daga Anas shi asali Sirin ɗin bawan Anas ne sai ya yanta shi ya'yan shi kuma sai ya rike su kamar ɗiyan shi ya dinga tarbiyyantar da su qala kanu yaquluna yace kanu yaquluna suwa kenan السلف من هم سلف محمد الصحابة الصحابة كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق وان دي يكي بن أثر يكي بن أبن دا أكت رويتو تبتتشي كما وان شيكي ذنب تكير هنا كربو دا رأيو يمتان تخالف الناس فيما قد حكوا ورووا وكلهم يدعي الفوز بالظفر فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله وإما عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنا بابي ما لا أنس أكرنت لنقد النوبة نعم أكرنت باب
قال حدثنا احمد بن ابي ابراهيم قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا المعلمين عن سعيد بن مسعود عن سعيد بن مسعود عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتاخذنهن في لتاخذن لتاخذنهن في اهل الامم والقلوب قبل عشيرا بشير وذراعا بذراع قلت يا رسول الله فما بعد الثالث واليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس الا اولئك نعم أحمد ابن أحمد بن يحيى الحلواني بجباته إيه بجباته أبو جعفر كنا الحلواني رأس دريبيو لتسعين دشيا نعم
بن اخبرني اخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابي سعيد المخدومي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وتتبعن سنن الذين من قبل بشيرا بشير وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا كفر قد انه مذموم قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال قال حدثنا ابن عبد الحميد ايضا قال حدثنا بهير بن محمد قال اخبرنا اسماعيل بن عبد الويس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسره في المدينه فذهب النبي عليه السلام بالوحي فذكر حديثا طويلا قال لي جاءكم جبريل يدعاها دينكم من السنن من سنن الذين قبل من من قبل من قبلكم حبوا النعل بالنعل ولتأخذن بيد أخ أخذه إن شبرا بشبر إن شبرا بشبر وإن ذراعا بذراع إن شبرا بشبر نعم إن شبرا بشبر
in shibrin bi shibrin lakin fa shibr
إن شبرا بشبر وإن ذراعا بذراع وإن ذراعا بذراع حتى لو دخل في فضلت إلى الحكم به نعم الحديث ضعيف كثير بن عبد الله بن عمرو آه، ضعيف وأبوه مقبول أبوه مقبول إسماعيل بن أبي أويس هو ابن أخت مالك ابن أخت مالك بن أنس نعم
قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الطويل قال حدثنا علي بن جعفر انه قال اخبرنا عبد الله حميد بن بهرام انه قال حدثنا شهر يعني بن حوشبي انه قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم ان شداد بن اوس حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيدن الشرار هذه امتي على سنن الذين خلوا خلوا من قبل حذو الكفه بالكفه نعم آم، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي المشهور بابن منيع ابن منيع آه، يا رسول dari uku da sha bakwai tika ne amintacce hatta Musa bin Harun yake cewa law jaza li insanin an yuqala lahu fawqa thiqa sai laqila laqila lahu wanda yake cikin tarihu Baghdad na Khadim inda ma zai halatta a ce wani shi ya wuce thiqa yace to da an ce ma wannan ya wuce thiqa shahar bin haushab an yi saɓani a kan shi hatta su imam ahmad sun wattafa shi amma al'aktar ala ta da'ifi na'am na'am na'am قال كل ما ذكر فيه وهو أمن
ما zikira fi min al-jarh في ابن ابن عشر ibn haushab نعم min al-jarh am نعم لم يجد قال أبو حسن hasan al-hadith hatta al-albani yuhassinu hadithahu akhiran yuhassinu hadithahu وقد أفحش البعض القول فيه أفحش وهو فقيه جليل لكن البعض يعني يتعمقون في في تجريحه هذه القاعدة يعني سوف هذه هذا الكلام سوف أتتبعه إن شاء الله نعم
قال حدثنا إسحاق بن رحمه الله عليه قال حدثنا إسحاق بن أبي إسحاق المعروف قال حدثنا هشام بن عمار بن شيب المشي قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن عبد بن أبي يشيب أنه قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزبيدي عن السنابي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل لا تجدون طريقته ولا تخ- ولا تخطئن لكم ولا تن- ولا تن- ولا تنقصن ولا تنقضن ولا ولا.
تنقضن عرى الإسلام عروة بعروة مم.
ويكون ويكون أول أول نقضها الرجوع حتى لا ترى حتى لا ترى خاشعة مم.
وحتى يقول أقوام ذهبا من بطن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما بال الصلوات قالوا وما بال الصلوات نعم
وما بال الصلوات الخمس مم.
لقد ضل من كان قبلنا حتى حتى ما يصل- حتى ما يصلون بصلاة نبيه صلى الله عليه وسلم أولئك المكذبون بالقلب وهم أسباب الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال مم. نعم إسحاق ابن أبي حسان الأنماضي أبو حسان اسمه إبراهيم إذا إسحاق ابن إبراهيم ابن آه، أبي حسان abu yaqub shi ma da yani wathaqahu ad-darqutni 302 ya rasul na'am ibn abi al-20 anga katibi ne na al-auza'i abu hatim amma cewa kana katiba diwan walaysa katiba walaysa rawi al-hadith walaysa rawi al-hadith katibu diwan rubutu diwan al-dayn abashi yake rubutawa ba na ilimi bai ce hadisin mawqufi athar ne mawquf akan hudayfa irin halin da al'umma za ta tsinci kanta hatta kai abin da yake ana inkarin ma'ruf an gane ko Allah ta'ala ka tsare mu na'am
أمورنا أحتجم أمورنا على سنة أهل الكتابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة كسرى وقيصر وعلى سنة أهل الكتابين وذلك من السلطنة وأحكام وأحكام الإيمان والإمارات والإمارات وغيرهم وأمر المصائب والأفراح والمساكين واللباس والحجج والأكل والشرب والولائم والمراتب والقدر والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من هذه كثيرة وأشباه وأسباب بما ذكرت يوشك وتجري بينهم على أهل الكتاب والسنة وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله المستعان ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عمل الذي قد عمل الناس ولم ولم يميز هذا ولم يميز هذا إلا عقل عالم قد أدركه العلم والله الموفق للكل وشاء والمعين عليه
na'am wadih ko bayani akan irin wato ainihin abubuwan da za a dinga koyi da ahlul kitabai ne akan shi ta cikin kaga ya ambaci wala'im da sutura da waye da komi ka kiyayi koyi da su sau da daga al'adan sai kuma a ƙara gaba a shiga cikin addini a fata maka shi kul iyadu billah na'am
قال رحمه الله تعالى قال ذم الفوائد وسوء ملائكه وسوء ملائكه وإباحة كتابهم وأقوالهم وقدرهم فوق غيره قال الحمد لله الذي رحمه الله تعالى لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن القواعد قول سوء وصار لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وينصروا وصاروا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم لانهم قوم الاولين القران على ما يقول وما وما يموهون على المسلمين وما يموهون يموهون ويمنهون على المسلمين وقد حذر الله وحذر الله تعالى منهم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه وحذرناه الخلفاء الراشدين بعده وحذرناه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم باحسان الخوارج هم الشراء الجاس الجاس ومن كان على مذهبه من سائر الخوارج يتوافون يتوافون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والإمارات يستعيدون قتل المسلمين نعم كنت نعم وعند يا كوسا سهر شيخان خوارج haka nusus suka zo nabi ya kira su kilabu ahlin nan ya kira su sharrul sharrul khalqi wal khaliqa har hadisin abu umama ki cewa wallahi ba dan ya ji annabi sallama ya faɗa so ɗaya so biyu sai da ya irga goma yana cewa hum kilabu ahlin nar wace da ban faɗa ba ganin su yayi ararrate an rataye su jikin masallaci mutane wasu kasan mutane inna lillahi ce kai wani karnukan yan mutane sai mutane kamar yadda hadisin abu ghanim ne suka dan ji kyamar abin da ya faɗa sai ya ce wallahi annabi na ji ya faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so hatta adda ashira ya ce su ne karnukan yan mutu da aka kausasa harshe a kansu sunna saboda su suna ruguza ibada da kuma addini da kuma ma rayuwa ga waki ɗaya ta inda suka shiga to ya sun ɓanna ce gwarin sai kaga zai wuya ya dawo yadda yake Allah ta'ala ka tsare mu نعم نعم أنجاس جمع نجس أرجاس جمع رجس نعم
قال رحمه الله تعالى فأول قد طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المال فقال اعبد يا محمد كما أراك يعبد قال صلى الله عليه وسلم ومن يعبد إلى يعبد أعبد فأراد عمر رضي الله عنه قدره فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم قدره وأخبر أن هذا وأصحابه واصحاب له يحب احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه له kaga duk da addininsu shi yasa sai yace kakka rudu da yawan karatunsu da kakka ce ai malami ne ai kaza ai yana da tsoron ai yana da ibada da ibn abbas ya je tattaunawa da khawarij da suka tare a haruriya harura ko suka tare a wannan garbin garkar da ya je ya ce wallahi ya ji karatunsu kamar kukan kudan zuma suna karatun qur'ani ya je ya tarar da goshinsu duk yayi jini saboda yawan sallah amma fa da yi sallama cewa suka yi kawo amsa mashi balhum qaumun khasimun a gurinsu shi ba musulmi bane amma cikin ikon Allah da ya zauna da su kafin kiran sallan azhar zuwa ta da ikama mutum dubu hudu suka tuba cikin su akwai abul aswad ad-du'li wanda ake cewa shi ya ilmin arud ko da sauran ilmin muka da dama Allahu akbar na'am
أحسن الله إليكم وأنا رجل قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى واما بغير حديث الاسلام هم بين قبل من قتله من قتله من بعد ذلك فرجل بلدان شتى واجتمعوا فاظهروا الامر والمعروف ونهى عن المنكر حتى قدموا المدينه فقتل فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد اجتهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان في المدينه ممن كان في المدينه في ان لا يقتل عثمان كما اضاقوا على ذلك رضي الله تعالى عليهم ثم خرجوا بعد ذلك na'am
ثم خرجوا بعد ذلك على امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وامروا بحكمه واظهروا قوله وقالوا لا حكم لله لا نحكم إلا لله نعم فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أرادوا بها الباطل فقاتله علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى فأكرمه الله تعالى بحقه وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل بفضل من قتله من قتله وقاتل معه الصحابة فصار صيف علي رضي الله عنه فصار صيد علي بن ابي طالب رضي الله عنه في خوارم السيف حقه الا الى ان توسعه.
na'am daga ka zama kai ma cikin saifu ali saifu saifan imma saifun yaqta'u al-batil wa imma saifun yakhdishu al-haqa la yaqta'u inma yakhdishu ka zama cikin saifu ali suyufu sahaba nan yayi ishara zuwa ga yawmud dar yawmud dar ranar da su abdullahi ibn zubair da wasu su radiyallahu anhum min as-sahaba suka yi bakin kokarin su su ga sun tare fuwa ta su karasa zuwa ga sayyidina Uthman amma wani makocin shi munafiki shine ya bada kofa suka shiga ta gidan shi suka dira gidan sayyidina Uthman suka ainihin wato tar da shi yana karatun alqur'ani gudan su ya buge qur'anin da kafa shi qur'anin ya fadi matar shi Na'ila ta zo ta kawo dauki suka datse mata ɗan yasan ta nan ne sayyidina Uthman yayi intiba yayi bakar addu'a akan wanda ya sari matar shi yace ya Allahumma aqil umra اللهم أطل عمره وكثر فقره وعرضه للفتنة yayi tsawon rayuwa kuma ga fitintunu ya zama mutumin banza ga maka gashin makaho a'mi basara duka ya ya zama makaho ya zama kaza ga talauci ga kaza yana bin yan mata kuma a ciki suna marin shi da silifas to shine aka ganshi aka ce kai ya aka yi sai ya ce shaykhun maftun asabatni da'watu uthman to nan suka yi masirna uthman yankan rawu farkon wanda aka mai yankan rago a musulunci dama kuma annabi ya ce Allah zai tufatar da kai wani tufafi wasu za su zo su ce ka cire ya ce kakka cire sai ya fassara da wannan khilafa da haka Allah ta'ala ya ji kan sayyidina Uthman shahada yayi shi ba asara yayi asara tana ga yan baya Allah ka kare mu ai na'am
أحسن الله إليكم ورحمه الله تعالى قال في المسلم والآثار في العلماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن محمد بن يوسف يوسف قال أخبرني ابن سعد عن جابر بن سعيد عن مسعود عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده صارت به خبر رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج منها ويخرج منها فقال يا محمد اعبدني فقال ويلك ومن يعبد اذا ومن يعبد اذا لم أ- اذا لم اكن اعبد اذا لم اكن اعبد لغيرك وحسبك اذا لم اكن اعبد
مم.
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني فاقتل هذه الامه فقال له معاذك فقال معاذ الله فقال معاذ الله ان يتحدث الناس واني أن اقول يت- اصحابي أن يتحدث
قال معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي ان هذا واصحابه يقرؤون القران ويدعون منازلهم يموتون من الدين كما يموت السهم من الرميه
kun ga guri da yawa ana fassara shi da kuskure kaji sun ce kamar yadda kibiya take fita daga kwarinta da aka harba la ramiya nan ism maf'ul ne. dabbar da aka harba jarimi barde ya tale wato kwari da baka ya saki kibiyar kibiyar ta fasa dabbar ta fita kafin jinin dabbar ma ya taba kibiyar da wani hadisin ya ce za ka duba nasil ruwan kibiyar daga babu jini ka duba inda ruwan kibiyan ke shiga jikin icen wato ainihin kibiyar daga babu jini jikin kadib na kibiyar shi kan shi babu jini ya ce sai ka dinga mamaki ka dinga shakku a inda ake sawa jikin zaren nan ne za ga alamar jini ne ko ko ƙasa-ƙasa ce dai ta taɓa wato suna saurin fita daga cikin addinin musulunci yamruquna min ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiya Allah ka kare mu daga khawarijanci da duk abin da zai bayi zuwa gare shi yana daga cikin abin da ke jawo khawarijanci yawan firama kan fadin laifuffukan shugabanni wannan zai ƙara harraza wasu kai da kanka ma yau kana gayi gobe kana al-ghammu yatarakam sai damuwa ta yawa sai kaga kai ma wata ran saman minbari kawai ka fito kana cewa abinda shugabanni ke yi kaza ka to nan kana ƙara tunzira al'umma wala takunu awwala kafirin bi Allah ta'ala ka shiryatar da mu boko haram ko da dukkan wanda yan ta'adda wanda zai fito ya yayi fito na fito da hukuma su za a kira su da khawarij su kuma khawarij din kala kala ne. akwai al-aqadiyya wanda suna saman kujera su ba su dau makami ba amma kuma su ne shar a sharru ko ya halatta su suka fi sharri za su ce ku tashi ku je ku ku yi zanga zanga eh ta Idris Allah ya shirye shi kwanan nan me yace za mu ziga su yace ce wala magana ta jima tana bata mu rai za mu ziga su har sai sun tsige shi wai har sai an kori shugaban koren shugaban kasa wasa ne kawai hawa ce hawa ce kawai Allah ka shiryatar da mu wagga matsala ana wasa da ita sai a ce ai bi'a haka take aika bi'a aje ta ake yaɗo addini abinda addini ya tarbiyyanci ƴaƴan shi dole ka taso a cikinsa in ka bauɗe kuma dole ne ake cewa dole ka tafilar addini ka bi ta kanka babu mujamala a cikin addini babu mujamala Allah ka tsare mu na'am صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو احمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابو عمر عن محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصير غنما من الاعانه يجد باعانه غنم ويجد يجد بحب الله فقال له رجل يا رسول الله اعبد فانك لم تعبد قال ولم يعبد ولم يعبد الله ولم يعبد فقال عمر دعني يا- دعني يا رسول الله اعمل امري دعني اضرب عنقه فقال لا دعه فان هذا في اصحابي في اصحابي له يقرؤون القران فبالتالي جاءوا تعطيهم يملكون من الدين كما يملك السهم من الرميات waga hadisi asulu fi muslim akwai akwai wasu riwayoyi da suka zo Khalid ma ya nemi a bashi dama ya kashe shi nabi ya ce a kar mutane su dinga cewa ina kashe mabiya na ma ya ce wanga ba ku ga komi ba ma'ana kuduwa da ta zo ya khuruju fi dhiqdi hada daga tsatsan wannan mutumin za a kusa mutane za su fito wanda za ku raina sallar ku in kun ga suna sallah za ku raina azumin ku in kun ga suna azumi wanda ya rayuwa da yan boko haram ya san na farkon fa amma ne yanzu da yan kwaya ne na farkon mabiyan Muhammad Yusuf da shubuha ta ja su su yanzu galibi sha'awa sai ke jin su dama ibnu qayyim yace abu biyu ke halaka al'umma ash-shubuhatu wa shahawat to su waɗancan shubuha ce ta ja su hamasa ta addini sai ci karo da rashin kuma ilimi na addini za ga mutane ne masu tabhiya masu ithar masu kaza masu kankama sunna amma kuma yau sun ɗauki bindiga suna kashe mutane shubuha haɗari gare ta haɗari gare ta shi yasa ba kowa za ka ba kunnanka ba ka saurara ka kiyaye sauraron kowa da kowa kaga mamari su mutum ne mai zalaka Muhammadu su dan boko haram akwai shi da zakin baki to ire-iren su suna da yawa wani ma kila har ya fashe da kuka doka kai wannan zurfin imani ne ahlut taqwa wal maghfira shi ko ashe halakace ne halakace ne to saboda haka wannan kenan ina son magana kan riwayar Abu Zubair an Jabir an rubutu an yi akan sa Abu Zubair an Jabir in ka ganta cikin Muslim galibi ya fi zuwa cikin Muslim babu matsala sannan kaga abu zubair an jabir bayansa sai aka samu allaith ibn sa'ad nan ma babu matsala amma in babu allaith ibn sa'ad kuma ba a hadu sahihaini bane ba to wannan akwai tadlisi ciki galibi domin riwaya shi daga ainihin wato jabir biyu ce akwai wanda kai tsaye ya ji daga jabir akwai wanda kuma ta wata hanyar ya ji zuwa ga jabir kawai sai ya ce an jabir sai ya dallasa kun gane ko duk da cewa babban malami ne Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus shine ainihin Abu Zubair al-Makki. Tayyib, na'am.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزبير بن عمرو عن ابي سعيد عن جابر بن ابي هريره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولا يؤذيه بالجيران فقام رجل فقال عجوز انك لم تعلم فقال الحق ولم يعلم بذلك اكون عجوز فقال عمر رضي الله عنه دعني اضرب عنق هذا المال فقال دعه فان هذا فان هذا مع اصحاب فان مع هذا اصحابا له وفي اصحاب قال في اصحاب له يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمكون من الدين كما يملك السهم يوم القيامه نعم ابن المقري وانسان محمد ابن عبد الرحمن المقري ابن المقري محمد بن عبد الله أكو محمد بن عبد الله بن أبي عبد الرحمن المقري ومن بابنش عبد الله ابن يزيد المقري يعني أنا سمع عبادي لابدا أكو وند أنسني رواية لك ابن لهيعة مستقيمة أقول مسمى لهم أنقانيكم وابن المقري شيني محمد ابن عبد الله بن يزيد شي عبد الله شيني أبو عبد الرحمن المقري ثقة نعم
قال حدثنا ابو حفص قال حدثنا ابو حفص بن عمر بن عبد السقفي قال حدثنا منصور بن عبد المساعد قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن والضحاك بن منصور الضحاك بن ابراهيم كلاهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما انه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل ذات يوم قسما اذ قال ابن يوسف يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعلم ومن يعلم ذلك بالعلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله اذن لي اضرب اذن لي اضرب عنقه قال لا ان له اصحابا يحفظ عليهم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمكن من الدين ويملك السهم يوميا ينظر الى يوم ينظر الى نفسه ولا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى صاحبه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى إلى إلى نبيه فلا يوجد فيه شيء إلى نبيه فلا فلا فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر ثم ثم ينظر إلى قلبه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرد والدم يخرجون على على كل فرقة من الناس آية رجل أدعك إحدى إحدى يديه من ثدي المرأة مثل ثدي المرأة
نعم ثدي ثدي مفرد
أو أو قال مثل أو قال مثل مثل الضبع تزوجر قال أبو سعيد مثل الضبعة تزوجر قال أبو سعيد أشهد لسمع أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتلهم والتمس بالقتلى فأتي به على نعته
halaka ya wurin yaki wurin yaki da khawarij tare da sayyiduna ali na aka kashe shi wannan dulkhuwaisar annabi ya siffanta shi da sifofi kamar yadda a wannan hadisin ya kawo sannan wancan bayanin da muka yi na kan kibiya da za a harba da kun ga cewa yan guru ila nasili nasil shi ne ake cima ruwan kibiya karfan inda yake kulawa wala yi jadu fi shi sannan sai ya ce rasaf rasaf shi ne kan icen daidai inda karfan ke shiga wala yi jadu fi shi sannan ya ce kuma yan guru ila nabdihi nabdihi wato gefe da gefe na icen gabaki daya ba zai ga komi ba kuma yan duru ila kudabe kudabe can inda ke shiga jikin zare shi ma ai dan baki haka gare shi to shi ma zai duba ba zai ga komi ba sai ce sabaqal farsa waddama wannan kibiyar ta wuce ta wuce bargo ta wuce jini kafin ma jini ya zubo har ta fice yakhrujuna ala hin furqatin minan nas na'am
عن الإسرائيل عن قتادة بن دعامة رضي الله عنه قتادة بن دعامة عن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن سعيد بن جبير رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في الإسلام وكفر بكم قوم يسلمون الدين ويسلمون العلم يقرؤون القرآن لا يوجد في العقيدة والموجود يوجدون من فيه كلام الإسلام النبوي ثم لا يكون حتى يرتد على قوته حتى حتى يرتد على قوته ويشر الخلق وخالقه بما لمن قتله او قتله يدعون الى كتاب الله وليس منهم شيء من قتله كان اولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم قال التحرير
shi yasa aka kyamaci kwalkwabo kolo sk kai kwalkwal cikin alamomin su sai dai inda wani misali kamar mai amosa ne da ake sa magani wani abu makamancin haka da abin da ya zama wata sifa ce ta wani dan bid'a ka kiyaye shi to haka ma aka kare dan bid'a suna cewa mu ne khawari idan sai ahdathul aslan asnan ko sufahaul ahlam wanda dai mun ce duk shekarun su sune yara haka magabata suka ce aka ibn al-mubarak ya ambata an gane ku sune yara su yan bid'a aiwa to daka da yawan malamai sun kyamace kwalkwabo a tande kai gaba daya yana kalli sai da sai gurin aikin hajji shi wannan an ma fi son shi akan saisaye ya su nuna lafai da gashi na sun iya magana yanzu ba ka gan kome dalili din nan inda yake labari ake ban ban taɓa sauraron shi ba inda yake shirya zance yake kuma da yawan mutane suna tasirantuwa galibin khawarij haka sun iya magana sun iya magana da aka karka saurare su ɗan bidi'a ba a sauraren shi kwata-kwata ba a sauraren ɗan bidi'a cikin magabata na ga ayyub ibn abi tamima ta sakhtiya ne wa huwa ma man huwa ɗan bidi'a suka zo ya tattauna da su ya ce a suka kai ɗaya ya ce ɗaya in karanta ma ayar qur'ani ya ce a ko ku tashi ku fita ko ni in fitan ba ku gudu shi da gidan shi sai ni in fitan ba ku gudu da suka wuce aka ce dan me yace ina tsoron su faɗi wani abu shedan ya jefa wani abu a cikin zuciya da ka kiyayi sauraron su kwata kwata wanda ka san munharifi ne baya kan jadda kaka saurare shi eh su ai dan kar a fahimci gaskiya ne shi kuma nan gudun ka shubuha ta shiga ta shiga mutu sai dai wanda yake mu'ahal ne zai iya tattaunawa ya raddin shubuhohin su wannan da na'am akwai malamin da ba mu ambata ba ko harun ibn yusuf 39 bai gabata ba a baya harun ibn yusuf al-miqradi kenan al-miqradi ya rasu 303 sai kuma wani ne can 41 ko akwai hafs abu hafs umar eh haka ne umar bin ayyub as-saqafi عمر بن أيوب بن إسماعيل السقطي خطيب يا والثقاشي يا رسول الله أكو دأوكش دأوكو نعم استمع
قال حدثنا ابو الحارث بن عن عبد الله بن رباح الانصاري عن كعب بن الاحباب أن مقال الشهيد من ظالم من قتله الخوارج عشرة أنوار تنظر جهنم سبعة أبواب باب منها الحوثية ولقد خرج على داوود نبي الله بإنسى kenan khawarij akwai su tun zamanin da tun zamanin annabin Allah dawo dan shi Ka'bul Ahbar ya musulunta da yana cikin manya-manyan fastoci na Yahudawa sai ya musulunta wasu malamai sun ce saduku ne rutuba shi a cikin hadisi sai dai lokaci yana kawo Isra'iliyat da yawa an samu har sai Ibn Abbas sun yi riwaya daga gare shi sun yi riwaya daga gare shi to haruriya khawarij ne ai ko cikin umda ko hadisin mu'adha ko ana Aisha ta ce mata haruriyatun anti harura sunan gurin da suka tare din sake cewa haruriya su ma bangarori ne akwai azariqa akwai shabibiya akwai kaza to wanga sune kusan asul na kafuwar khawarij wanda suka zama firqa amma makala ta khawarij daga zulkhuwaisara mun san firqa wata abin ga wata aqida ta bata akan samu makalat nasu sannan akan samu firqa makala sai ya zama ta rigayi firqa jima dadewa ko ta magana ta wasu ta khawarij wanda a lokacin ba a san sunan su khawarij amma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi da Abubakar da Umar duk ba a san su da wannan sunan ba sai lokacin Uthman karshen lokacin Uthman da kuma farkon khilafa ta Sayyidina Ali radiyallahu anhu anhum wa ardahu a wannan lokacin ne khawari suka bayyana da firqarsu da tawagarsu da jagoransu suna da wanda ake mabai'a wanda suna kiran shi amirul mu'minina daga baya shugabanci ya ƙara tarwatsa su sai wasu su ƙara ballewa kamar da qatari ibn fuja'a ya balle shi ma shabibu shaybani ya balle mushi aka suke ta ballewa kuma suna yaƙar junan su kamar yanda su ma boko haram ai sun ta yin haka ko ga mu sai mu koma gefe da idan basawa muna muna kallo muna jin daɗi can su ƙara za mu kai hadisi hamsin ne za ka za mu ɗan abin da sassarfa a sha na na hamsin za a tsaya ko lokaci da zuwa kai lokaci ya tafi a yi haƙuri da ke yau ba a fara ba da wuri amma hadisi hamsin mun ɗauke shi a matsayin adina shai mun samu dama muna iya wucewa Allah ya da amma yanzu saboda yau an yi mukaddima an yi kaza za mu bashi haka insha Allah in ya so gobe sai mu dora Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya hakura lokaci ne lokaci sha ɗaya da rabi daidai duk da da rabin muke tashi mu amma a yi ƙoƙari a zo da rabi daidai insha Allah